الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم haka ‘yan uwana musulmi masu albarka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kamo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna ashirin ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kidayen turawa yau ashirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun da wannan majalisi namu mai albarka a wannan cibiyar alkhairi مركز عبد الله بن عباس رضي الله عنه a cikin wannan birni namu na Zaria Allah ya tsare mana garinmu da sauran garuruwan musulmi domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na babban malami a Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya da imani idan ƴan uwa suna biye a wannan karatu malam dai yana rattafo mana misalai na sharholiya da holewa da miƙe ƙafa da kuma kecere wanda yake duka waɗannan abubuwa a shari'ar musulunci haramun ne suna matar da zuciyan bawa suna sa bawa ya tashi daga cikin sahun salihan bayin Allah ya koma cikin sahun kan gararru, fandararru, karkatattu, halakakku taɓaɓɓu, Allah ka tsare mu. To, mun rattabo abubuwa kusan guda tara. Satin da ya gabata ina jin guda nawa muka lissafo. A satin da ya gabata, mun lissafo kaman guda hudu ne ko biyar. guda biyar inda malin ya magana akan cewa biki na aure da abin da ke da alaƙa da shi har yake maganan cewa sharholiya a bukunkunan aure a garuruwan musulmi ya zama abin buga misali ya zama ana ɓanna ana almabazzaranci kowane biki yana so ya zo da wani bakon abu wanda ba a yi ba a jiya ya ce irin hall-hall ɗin nan da ake kamawa ko gidaje da ake kamawa a yi tarurruka da bukunkuna na aure in ka ji irin farashinsu sai abin ya ɗaure maka kai ya ce tufafi da ake sawa na aure wacce amarya take sawa musamman da ita da ƙawayenta to abin zai ɗaure maka kai ya ce matsalolin nan dai sun gadar mana da fitintunu da yawa ga tozarta dukiya a banza ga yaɗa hasada da gaba da ƙiyayya tsakankanin mutane ga shi na kawo masamari cikas suna kasa yin aure da haka dole matashi ya ƙonu da ɗayan wuta guda biyu ko dai ya ƙonu da dawwama a cikin gwawarantaka ya kasa aure saboda auren ya yi tsada wahalhalun da ke cikin auren sun yi yawa ko kuma ya ƙonu da basussuka da za su bulbule shi lokacin da ya tashi ce yana son yi aure sannan abu na shida mala ya kawo mana batun wayan hannu da irin kayayyaki na kyale-kyale da ake sa mata da nambobi na waya wanda su ma sun zama fitina akwai sharholiya a ciki ya ce sai ka ga wai wayan hannu duk lokacin da aka sabunta ta shi ma wani yana nan sai ya sabunta nan shi duk lokacin da aka samu wata sabuwar fitowa to shi ma duk yadda zai kukuta ko kuma duk irin daman da yake da ita sai ya amfani da ita ya samu sabuwar waya sabuwar fitowa yace sannan a je a yi mata kyale-kyale a ce an sa mata kaza an sa mata kaza an sa mata kaza duk galibi abubuwan da ake sa mata ba amfanin ba amfanin wanda ya sa mata take yi ba an ɗora mata kaza an ɗora mata kaza an yi downloading ɗin kaza an sa mata kayan kyale-kyale iri kaza yace to abin ma ban takaicin wai har nan ba sai a zo sai a buɗe wata kasuwa ta hada-hadan sai da namban waya sai a samu wani special number sai a yi mishi farashi farashi wanda hankali ba zai karba ba sai a ce to waye zai ƙara waye zai ƙara waye zai ƙara sai kaga namban waya ɗaya an siye ta miliyoyin kuɗi daidai lokacin da yake namban waya fa bata wuce in a kuɗin Najeriya ne kila ce ka siye ta ɗari uku ɗari hudu ba amma sai ka ji an sai namban waya naira miliyan biyar abu na bakwai misali na bakwai da malin ya kawo batun motoci da kyalkyalta su da nambobinsu shi ma ya zama wani abu wanda a ciki shi ma ana facaka ana holewa ana sharholiya sai ka ga mutum yana canza mota duk lokacin da aka samu wata modern ta fito shi ma sai ya canza ya yi ta za ga akwai masu canza fa mota duk shekara sai ya canza mota akwai wanda yake yana ɗan ƙarawa kaɗan akwai wanda yake ma yana ragewa ban san a dai cikinmu nan kusa-kusa a nan kusa-kusa akwai wanda yake a shekarun baya can samun shekara arba'in da suka wuce muka san su da irin wannan ɗabi'a shekara kamar arba'in da suka gabata an ce yaran ku rika tsawata musu ku daina bari sai ne magana haka suke irin wannan sharholiyan sai ya hau mota sai ya hau mota idan ya tafiya bayi shayin wai ko ta ɓaci ko ta lalace da haka zai shiga inda ya ga dama da ita ya fita inda ya ga dama da ita ya kutsa inda ya ga dama da ita idan motan ta samu matsala nan zai fita ya barta kafin sati ɗaya zuwa biyu an kawo mishi wata sabuwar mota wallahi mu mun san shi mu mun san su masu irin wannan ɗabi'a amma kuma daga baya keke ma ya gagare su keke ma ya gagare su in ya san za ka ba shi ɗari biyu zai iya tafiyan kilomita biyu ya zo ya same ka ka ba shi ɗari biyu to me amfani irin wannan sharholiyan da holewan gashi akwai zunubi a wurin Allah sannan gashi kuma ƙofa ce da take jawo Allah ya fasata da bawa me yiwuwa ma Allah ya talauta bawa ko da bai talauta shi na kuɗin ba sai ya talauta shi da talaucin zuci kamar yadda muka yi magana a baya ko da ba talaucin dukiyan a ƙasa amma akwai talaucin zuci kun san talaucin zuci ai sai kasance ga mutum yana samu amma bai ishe shi ba ga mutum yana samu amma bai hutar da zuciyarsa ba ga mutum yana samu amma kullum bauta yake ma dukiyan ba dukiyan take masa bauta ba in ba ku manta ba mun karanta fadin Allah subhanahu wataala inna ma yuridu Allahu li yu'azibahum biha fil hayatid dunya Allah ya sa su ta wahala neman kuɗin su ta wahala neman duniyan ai ta azabtar da zuciyansu da ita su samu ba su koshi ba dan Allah wanda bai ci abinci ya koshi ba hankalin shi a kwance yake to haka nan wanda bai koshi da dukiya ba shi ma zuciyansa da hankalin shi ba a kwance yake ba dan kankanin abu sai kaga zai fafutaka zai iya fada da kai akan abin da yake kai zaka iya ya ka darin shi shi ko yana da dubun shi amma zai iya fada akan wannan abin ai babu ukuban da ta wuce wannan to malam yake cewa hakanan nambobin mota sai a gaya maka farashin namban mota farashin da hankali ba zai ɗauka ba farashi mai nauyi ya ce a cikin ƙasashen larabawa akwai wata namban mota da aka siye ta miliyoyin kuɗi namba da aka siyo ta miliyoyi ko menene zai ƙara maka ko in ba ka da namba special ne zai rage maka uku ko yana da wani amfani ne na musamman kai dai bukatan maji haji in ji hausa suka ce ne sallah Allah ya hore maka motan ka bi doka da oda kai mata lamba ka yi lasi shikenan in dai motan za ta kai ka inda ake nima ta biya bukatan da ake nima ko menene nan banta ba zai cutar da kai ba ko zai cutar da wanda yake da namban Kaduna da wanda yake da namban Kano da wanda yake da namban Sokoto da wanda yake da namban Lagos wanne ne motan shi tafi lafiya abin ma a cikin nan ba take ba to wace ce wane ne a cikin su motan shi ba za ta yi hadari ba babu da haka nan ba ba ta da wani tasirin da sai an siye ta irin waɗannan miliyoyin kuɗin to sannan malam ya mana magana akan ginin gida da ƙawata gidan ya ce akwai gidajen da yake lokaci bayan lokaci ana canza decoration ɗin gidan duk wani decoration na gidan abin da ya kama maka kujerun gidan carpet carpet na gidan labuloli na gidan bedsheet na gidan gadaje na gidan har da ababen amfani irin su kayayyakin cin abinci irin food flags din nan da irin waɗannan abubuwan akwai gidajen da yake duk shekara sai an yi sabon zubi kila wannan mafa da ake mu'amala da shi din bai wuce an yi amfani da shi sau biyu sau uku bane amma tun da ya shekara su sun gama amfani da shi kuma za ka ga akan samo su ne daga irin manya-manyan kamfanonin nan na duniya wanda yake a mafi yawan lokaci ma oda ake yi oda sai ka ba da oda ka ce ina son ya zama iri kaza iri kaza iri kaza sai a ce maka to nan da sati hudu ko biyar ko wata biyu za a zo maka da shi saboda za a aika ma kamfanin can a Germany ne cewa ga wani ya request din abu kaza da abu kaza da abu kaza to sannan a yi packaging a sanya shi a cikin container sannan a kawo ƙasanku sannan a zo maka da shi don Allah wannan ne ake nema haka na zafi a duniya ya ce to wani gidan za ka ga wata shida shida wani gidan kowane gida dai gwargwadon ƙarfin tattalin arzikinsu waɗansu kan kai shekara biyar waɗansu shekara uku waɗansu shekara ɗaiɗai waɗansu wata shida shida ya ce to haka nan saurin kayan ƙyale-ƙyalen gidan ya ce sai ka ga wai gida ne kayan kyalekyalen gidan abubuwan da za a amfani da shi a gidan waɗansu daga ƙasashen waje waɗansu kuma a ciki ake sayan su su ma ɗin sai an samu sai an samu specialist akan wannan harkan shi zai zo ya rika sarrafa yadda ake mu'amala da wannan abin kawai yanzu ya ake amfani da wannan abu na gida to sai an ɗauki wani aiki musamman shi aikin shi ne koyon wannan wanda yake yaron gida in aka zauna minti talatin aka koya mishi shikenan wallahi ya iya amma facaka da sharholiya ya sa ba za a yi wannan ba sai an ɗauko wani mutum tukuna an ba shi aiki shi aikin shi ne kula da kaza wanda har shi ne yake ce mana sai ka ga gidajen mutane ban ɗaki kawai yanzu ya zama kamun wani fadan mulki ban ɗaki wanda duk wanda ka ganshi zai shiga ban ɗaki matsuwa ce da lalura ta sa shi ya shiga kuma ba ma zai so a ganshi ba ba zai so a ji abin da yake yi ba to ya nuna gidan lalura ce ɗakin lalura ce to amma ban ɗaki ya zama kaman ɗakin mulki ya ce an cika shi da tiles da irin waɗannan marbles ɗin da irin waɗannan glasses ɗin al-mu'shiq wanda yake wanda zaka gansu irin gilasai din nan ka gansu da launoni daban-daban wannan green wannan blue wannan red sai kaga wani lokaci sai su ba gurin wani irin haske ka sai kaga hasken fari ne amma ya karkata zuwa ga bulu zuwa wani lokaci sai ka ga yalo ne amma ya karkata zuwa brown haka wai gurin kawai bayi ne fa ban daki sai a salwantar da irin wannan su nunin kudin a kawata shi misali na tara da mala ya kawo wanda aka yi maka tsaya ya ce wuce wuri wurin mu'amala da masu aiki ya ce sai kaga a gida ɗaya an sami masu aiki da yawa kaji an ce maka cleaning ɗin gidan share gidan da ɗan goggoge shi akwai mai aiki an ɗauka. Girki akwai mai aiki, kula da yara akwai mai aiki, kula da fulawa da ganyayyakin gidan akwai mai aiki, gadi akwai mai gadi, tuka motan gidan akwai direba, ya ce kai akwai ma gidan da yake ba direba ɗaya ba ne, uwar gida na da nata direban. in akwai uwar gida da amarya amarya ma na da nata ƴaƴan amarya suna da nasu ƴaƴan uwar gida suna da nasu direba bi ma'ana dai kowanne suna da motansu sai ka ga bargan motoci guda goma sha biyar sha shida guda ashirin don na mutum ɗaya ne ya shiga can ya hau wancan ya hau wannan ƴaƴa kuma su hau wannan wannan motan makaranta ne wannan motan zuwa picnic ne wannan zuwa kaza ne wannan motan zuwa kaza ne ya ce abin ban takaicin ma akwai gidajen da yake ma'aikatan gidan sun fi mutanen gidan yawa to mutum ɗaya da matarsa ɗaya da 'ya'yansu hudu su shida amma ma'aikata su kuma sun kai su takwas direbobin gidan kawai su hudu ne baya ga waɗancan ga mai girki ga mai kula da fulawa ga mai kaza ma'aikata kawai wanda aka ɗauke su aiki sun kai su takwas amma mutanen gidan su shida ne ko su bakwai wannan almubazzaranci da sharholiya da ɓanna da me ya kama to duka waɗannan abubuwan fa suna cutar da zuciyar ɗan adam ba magana ne wai yanzu ai dukiya ta bace dukiyan ba taka bace dukiya ta Allah ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi dukiyar Allah ce subhanahu wata'ala yasa ka zama mamayi akan ta Allah ya sa ka mai mata, ka gaje ta, amma asalin dukiyar nan ta Allah ce ba taka ba ce. So da ka ba ka da daman da za ka yi tasarrufi, ka jujjuya a cikin dukiyar da ke hannunka, face ta hanyar da Allah ya yarda da shi. Duk wani facaka da za ka yi a cikin dukiyanka in ya kangare ma abin da Allah yake so ya yarda da shi, to ya shiga cikin attaraf, ya shiga cikin sharholiya, da holewa da facaka da ɓanna wanda kuma wannan yana matar da zuciyar ɗan adam wanda ya saba da irin wannan tada da wannan mummunan hali shine sai kaga gaskiya ba ta iya huda zuciyarsa ai ta wa'azi ai ta wa'azi ai ta kuka ai ta kuka har zanga-zanga za a yi ba don zanga-zangan yana da kyau ba, ko a jikinsu. An cire rahama, an cire tausayi, an cire jin ƙai, an cire mutuntaka ma insaniya kawai. Insaniya, mutuntaka kawai, an cire. Da haka ta sanadiyan kuncin da kuke ciki mutane na mutuwa, ana zubar da jini, ana garkuwa da mutane, ko a jikinsu. ana kwana da yunwa a tashi da yunwa ko a jikinsu ‘yan kwanakin nan irin abin da ke faruwa a garin nan ai zai sa ka shiga ɗaki kai ta kuka ana gama sallan asubahi ka ga mataye daga gidajensu tun kafin masu bahi ana ba su tallafi ana raba musu abinci in aka baki abincin nan tsanani alhamdulillah ana muna godiya ga Allah alaman kyautatawa ne ba ma butulci amma wai ina son ku gane cewa ne in aka baki abincin to zai wahalan gaske ya wuce sati biyu kina ci sai dai kila ke kaɗai ne daga ke sai ɗanki ko ƴakki amma in kun kai ku uku ko ku hudu to abincin nan tsanani ya muku sati daya amma ka ga mace ta tashi tun kafin asubahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ai wallahu almusta'an to wai irin wannan kaga fa wanda akwai wanda suka fito fa tun wannan kafin asubahin anan za su yi la'asar kila Allah bai kaddar arzikin ya zo gare su ba to wannan wani irin abin tausayi ne amma kan gararrun ba ruwansu da wannan ba ba ruwansu da wannan a cewa ne ya mutu a cewa ba abin da ya dame su me yasa zuciyar ta riga ta mutu domin a taraf yana kashe zuciya a taraf yana kashe zuciya facakan nan yana kashe zuciya ba ko mutum zai ta wani tutiyan to ai dukiya ta wace wanda in ma an bi diddiki dukiyan ƙarya ce wallahi ba taka bace ta ba bakere da handama ne dukiyan ƴan ƙasa ne mutum ɗaya ya mamaye dukiyan mutum dubu ɗari mutum miliyan ɗaya shi kaɗai ya mamaye sai tutiyan wa ai dukiyarsa ce ta ina ya samu so kaga wannan na daga cikin matsalolin attaraf shine zai sa zuciyar dan adam ta mutu duk abin da kasan zuciya ana mata in tausayi ne ta tausayi in jin kai ne ta jin kai in taimako ne ta yi akwai zukatan da yake ma za su fashe da kuka in sun ga wani abu ko sun ji ayoyin Allah da kalmomin Allah to amma shi zuciyarsa ta mutu وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها وإيروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإيروا سبيل الغي يتخذه سبيلا فذوكين تارغا تاموتو وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون zuciyan ta mace da wani mutuwa ko ne kuke lissafin mutuwa ku talakawa kai ne sai kaga cewa yau kana tunanin to ko za mu tsallake ko za mu tsallake ko ya zai kasance kana tunanin haka za mu kai gobe za mu kai sati mai zuwa Allah dai ya samu na ya asa Allah ya tashe mu lafiya amma shi yana nan yana calculation ɗin shekara takwas nan gaba yana son shi ne zai zama shugaban ƙasa ko shi ne zai zama gwamna kwata-kwata mutuwa ba ta daga cikin lissafinsa zuciya ta riga ta mutu da haka duk abin da ke raunana zuciyar ɗan adam shi ba ta raunana shi yau ka ga wani haɗari ka kwana ka tashi kana alhini kana juyayi kana samun damuwa wallahi wannan ba matsalan sa bane kaga dai mutuwa ita na samu yi la'asar dama abubuwan masu wa'azi ko dai al'ayatu shar'iyya ko al'ayatu kauniyya ayoyi na shari'a ayoyin alqur'ani da wa'azoza da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suna karya mana zakata to shi zuciyar shi ta mutu wannan ba zai mishi tasiri ba ko kuma ayoyi na rayuwa mace mace da ake yi yau kaga wani yana da lafiya gobe ya rididdige yana ƙara maka imani yau kaga wani da arziki gobe ya talauce yau kaga wani da mulki gobe ya tsiyace ma mulkin su duk babu wannan lissafin shi yasa sai kaga in suka hau idan su ya rufe su tabanna su tabanna su tabanna idan su ba zai bude ba sai sun sauka daga kan mulki kuma an zo bibiya da bincike to a lokacin nan ne kuma sai ido ya rena fata Allah ya shirye da mu misali na goma la yace al mubalaghatu fil al'abi wat tarfihi wat tarwih anin nafs wuce wuri wurin wasanni da sharholiya da neman sanyaya mu zuciya da kwantar da hankali da samun kwanciyar hankali wuce wuri akan wannan shi ma yana daga cikin misalai na attaraf mali ce fafanadiqun wa mudunun tarfihiyatun yukallifu bina'ul balayin yace akwai hotel hotel akwai waɗansu garuruwa kawai an tsara su ne tarfihiyya kawai da za a riƙa zuwa tourism kawai ana holewa ana jin daɗi akwai waɗansu hotel kawai su an tsara su ne kawai su na holewa ne na holewa ne da kecere ne wanda yake gina su kawai an salwantar da biliyoyin kuɗi gina su biliyoyin kuɗi aka salwantar akwai waɗansu kamar a ce maka wani fim village wannan wani kawai wata anguwa ce aka kirkire ta kawai na 'yan fim to akwai irin waɗannan angoyin su kuma kawai na holewa ne in ka shiga angoyin irin yadda aka gina su ba matsalan tsaro ba matsalan ko duk wata matsala da ka sani to an kokarewa an gusar da ita a wurin in ka shiga gurin kawai ana son ne wai ka shiga kenan ba bakin ciki ba damuwa ba tunanin da zai daga maka hankali da ka duk wani abin da ka sani wanda zuciyar dan adam take so to an yi kokari an kawo shi wurin duk wani abin da zai tada hankali ya motsa zuciya wai an yi kokari an gusar da shi daga wurin duk da kasancewan mala'ikan mutuwa da yana nan a wurin duk yadda aka kai aka komo ba su iya gusar da shi a ciki ba to an ƙera irin waɗannan angoyi ko garuruwan an tattali irin waɗannan hotels ɗin sun mai ƙadumin nasu lil iqamati fiya wal istifadati min baramij hatta rifihiyya sai kuma kaga mutane suna zuwa irin waɗannan hotels ɗin suna zuwa irin waɗannan garuruwan ko anguwannin da aka ƙirƙira akan wannan tsarin suna kuma so su riƙa ribatan irin tsare-tsare da shirye-shiryen da aka tattala na holewa da jin daɗi irin wannan zaka abubuwan zai baka al'ajabi ƙarfe kaza zuwa kaza ga irin abin da za ka yi ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga abin da ake yi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shi gajeren wando ma ake sawa daga lokaci zuwa lokaci kaza pant ake sawa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ruwa ake shiga daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kana cikin yan mata ne daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kana guri kaza ne an tsatsara wai abubuwa ne wai kada dai kai tunanin wani abu wanda zai tada maka da hankali da haka yanzu ba batun wai yanzu a kira ka a waya a ce maka innan ka tara su an doda wannan ba wannan daman saboda ai zai iya tada maka da hankali ko wani ya maka text ya ce ka zalunce ni Allah ya isa ka ji ya dame ka duk an kauda irin waɗannan to kuma sai ga mutane suna zuwa irin waɗannan hotels din ba abin da ba a yi ya ce wa akhar sayhatul at'ima wal al'am to sannan kuma a gefe guda ga wata kururuwa can na ciye-ciye da wasanni na ciye-ciye da wasanni kar ku kai da nisa a nan zariya kawai akwai gurin da yake kaje dun wai kaje karfe goma na dare sha ɗayan dare sha biyun dare ai ba ma za ka taɓa gane wai kana cikin sha biyun dare ba ne a nan zariya idan da zan gaya muku wurin idan da zan gaya muku wurin wa in kana muna munan wannan fa ina ga muku irin na talakawa ne tunda a ce maka misali gurin da zaka je a ce maka misali abincin da zaka ci duk da tare ya wuce dubu ashirin da biyar ba ko dubu ashirin misali ai kaga wannan na talakawa ne amma wurin an kawata shi da kayan wasanni in kwalla kake so zaka je kai in handball ne in basketball ne in swimming ne idan kuma za ka je ka hau irin kayayyakin zamani nan ne na motsa jiki komi an tattala kuma in kana gurin an tattali fitulun da yake din ka kai karfe ɗaya za ka tsammanin karfe takwas na na dare so haka akwai irin waɗannan to wannan ina gaya maka irin namu ne na talakawa wanda yake wani ma cikin masu irin wannan ɗabi'a shi in ya zo gurin nan ma ai amai zai to amma mu dai a gurin mu shine misali mafi abin nan to akwai irin wannan to shine sai ma lai ce walaka an tatahayala al mabaligha al bahira allati yadfa'uha man yartadu hadhihi al amakin yace to na kyale ka ka kirfa da kanka ka hararo irin curin kuɗi masu nauyi shine albahiba kuɗi mai nauyi da za a salwantar a irin wannan wurin akwai wanda zai je ya sati ɗaya akwai wanda zai je ya sati biyu sai iya abin da ka ji duk wannan na daga cikin misalai na attaraf duk wanda ya saba da wannan to shi kenan zuciyar shi ta mutu shine ce ka hararo irin kuɗin da za a kashe ga wanda ya saba kai komowa irin wannan wurin akwai cikin manyan gwamnati wanda za a ce maka in ya je abuja hotel yake zama akwai hotel ɗin da yake duk kwana ɗaya naira miliyan ɗaya duk kwana ɗaya naira miliyan ɗaya ne da haka idan ya je zai kwana goma miliyan goma idan da baƙi hakanan adadinsu hakanan za a biya kuɗin to yanzu wannan ba ana taɗin yanzu ya shiga irin supermarket ɗin cikin hotel ɗin ba ne dama da can asalin kun san cewa irin waɗannan manya-manyan abin nan ɗin su kamun ba ma ƙasan ku ba ne duk abin da ake sai da shi a waje shi ɗin fa ne kamar ana sai da shi ɗari biyar to a can kana iya samun shi dubu biyar ko airport ka je yanzu misali ka fita daga ƙasan ku kafin ka je ka shiga jirgi in ka shiga wannan supermarket ɗin ƙasan ku ne fa ƙasan ku ne a garin ku ne amma in ka shiga wannan ruwan da muke sha muke saya naira ɗari da hamsin to a nan gurin ta kai kusan ɗari uku ko ɗari biyar to balantana ka je wancan irin manya-manyan hotels ɗin da malin ke magana ko irin waɗannan garuruwan sai ka ga wannan abin kamun ba shi ne wai ake samun shi a waje kaza ba to duka dai wannan cikin misalai ne na attaraf misali na goma sha ɗaya kuma na ƙarshe cikin misalan da malin ya kawo ya ce iqtina'u aghrabul mashahir kai wato shedan shedan jama'a ba shi da mutunci da zan ce shedan mutum banza ne sai na tana ba mutum bane shedan ba shi da mutunci zaka yi ta ganin waɗansu abubuwa da babu dalilinsu amma sai shedan ya kirkiro tunanin kuma ya ɗora waɗansu mutane a kai to wai ga wani abu wanda mali ya kawo shine mallakan waɗansu abubuwa na shahararrun mutane shi ma a nan irin yadda ake salwantar da dukiya Allah kaɗai ya san iyakansa mallakan waɗansu abubuwa na shahararrun mutane bari ku jamin da mala ce ya ce biya min dilu ummi kulsum bi kamsati malayin dolar kalmar farko kenan ya ce hankici na ummu kulfum dala miliyan biyar aka sai da shi hankici na ummu kulfum dala miliyan biyar aka sai da shi jama'a musulmi hankici wani zai ce a radiyallahu anha ba radiyallahu anha ba ba sahabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ake nufi yar annabi ba ba yar sayyidina aliyu ba wannan ummu kulfum din wata ba misriya ce ana kiranta ummu kulfum mahaifinta sunan shi malam ibrahim sheikh ibrahim me kiran sallah ne ma kiran sallah yake a masallaci amma ita ce shugaban mawaka wata ƙwararriyan ƴar waƙa ce na? ƴar waƙa ce kawai wanda yake ‘yar Misira ce, mutumin ƙasar Misira ce, ita ke ake kiranta Ummu Kulsum, asalin sunanta Fatima. Ta yi rayuwanta dai ta gama ta mutu, ta mutu ta rasu, ta rasu. To, amma ita wannan Ummu Kulsum ɗin to hankicinta, dala miliyan biyar aka sai da shi. Abin zai ɗaure maka kai. dala miliyan biyar don Allah yanzu kamar dala miliyan biyar a Najeriya nawa kenan dala miliyan biyar a alaf ne ko ko malayin ne bi khamsati malayin dala miliyan biyar dala miliyan ɗaya yana daidai da kamun ka ce miliyan ɗari da hamsin na? e shi ne yanzu idan ka samu dala ɗari idan ka samu dala ɗari yana daidai da naira dubu ɗari da hamsin ka gane yawa yakan zai kai naira dubu ɗari da hamsin naira dala ɗari da haka idan ka samu dala dubu yana daidai da miliyan ɗaya da rabi dala dubu miliyan ɗaya da rabi kun gane to hankici ne kawai aka sai da a haka ya kai kusan miliyan takwas to hankici ya ce wa bi'a ƙalmu najib mahafuz allazi kataba bihi al-ilhad bi sattata alafi dolar biyu na najib mahfuz najib mahfuz basha shi ma da misiri ne ya mutu shekara ta 2006 ya mutu shekara ta 2006 da misiri ne shi wannan mutumin sun ce ya rubuta littattafai sun kai hamsin wato adibi ne adibi littattafan nashi waɗansu an yi mai da su wasan kwaikwayo waɗansu waye shi ne ya karɓi ya ci kyautan wanda ya fi kowa ƙwarewa wurin al'adabul arabi al'adabul arabi shi ya fi kowa ƙwarewa da aka shi ya karɓi wannan kyautan wato wurin kamar rubuta nobel kenan rubuta nobel na larabci dama shi ne adab ɗin ai ko dai ƙirƙirarrun labarai wanda za a fitar da yadda ake sarrafa harshe ko kuma ake ake ake dai sarrafa harshe musamman dai dama shi ne babban saƙon da ke ciki kawai iya sarrafa harshe da iya magana. To wannan Najib ɗin, shi hankicin shi, biran shi, an sai da shi dala dubu shida. Dala dubu shida. Dala dubu shida. Ya ce, Ammal amiratu Diana, ita ku al'amira Diana, an gane ta ai ita ce na ita fa princess diana ta ingila uk ko yawwa to ita kuwa qarraru an yaqfa'u thawbaha ila qita'in kaseeratin jiddan kawai shawaran da suka yi a ƙarshe majalisan ƙasa ta UK abinda ta shawarta ta Ingila Birtaniya shine tufafin jikinta za a yanyana shi ne za a rarraba shi a rarraba shi a rarraba shi a rarraba shi duk wata riga tata da ya taɓa jikinta to za a yi rarraba shi ne kulli qita'atin isnin milam kowane yanki za a samu kaman milimita biyu milimita kaman ba shi ne kaman ɗaya cikin dubu ba misali to a za a yanyana shi dan milimita biyu haka dan kankani haka za a dan yanyanka dan yanyanka dan yanyanka dan yanyanka tunda ai bai kai inci ɗaya ba bai kai inci ɗaya ba bai kai santimita ba to haka za a yayyanka idan aka yayyanka wato ba'u kulli qita'atin bi sa'iri 25 dolar kowane dan wannan pieces din za a sai da shi dala ashirin da biyar ne hatta ya sala sa'iru sau ila mi'ata miliyon dola ana son tufafin nata ne farashinsu ya kai dala miliyan ɗari dala miliyan ɗari tufafin nata abinda ake so a sai da shi kenan wa hadhihi tijara murabbihatun jiddan ce kaga wannan kasuwancin akwai riba kwarai da gaske ala ha'ula ilmutarafin a gurin irin waɗannan 'yan sharholiyan da sheƙewan da ɓannan da facakan. Alice fahazihi na maziju wa suwaru na mazijin wa suwarun taraf wannan waɗansu misalai ne misalai ne da waɗansu hotuna da na kawo maka taraf na at-taraf allati taqa'u fi mujtama'atina al-mu'asira wacce take faruwa a cikin society mu na wannan zamanin wa hiya qadiyatun khatiratun jiddan yace al'amari ne mai hadarin gaske yajibu alaina mura'atuha wanda ya wajaba akan mu mu kula da ita wa muraja'atu anfusina mu dawo fa mu kalli kawunan mu qabla fawatil awan tun kafin lokaci ya kure mana kamar yadda ne bayani a wancan zama cewa me yiwa kila yanzu in ana faɗi kana yi kana tsaki kana nan zuciyanka tana Allah ya tsini to akwai yiwuwan gobe kai zaka taka martaba na arziki na ƙarshe sai ya kasance asara bukun an yi hulika aduwakum ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون sai Allah ya ga irin abin da za ku yi ƙila yanzu baka da shi baka da hanyar shi da haka duk abin da aka faɗi aka ce maka gashi ana yi kawai kai sai ka gani a wannan ai shaidanci ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne to akwai yiwon gobe akwai yiwon gobe zama Allah ya wadata ka, Allah ya yalwata maka. Ba lalewa ya kasance kana da kayi kuɗi can can can na ƙarshe ba, amma dai akwai yiwuwan Allah maɗaukan sarki ya sa ka ɗaran matsara a cikin sa'o'i da tsararraki, to Allah ya baka rikin asiri, ya baka yalwa, ya baka wadata. To sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ga irin yadda za ka yi. Da haka sai mutum ya kai zuciya nesa, sai ka kalli yadda duniyan nan take, da ƙasƙancinta da ƙazantar da ke cikinta. Idan da a ce irin wannan holewan duniyan daraja ce, to da babu wanda zai riga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka ya rena wannan duniya, ya yi watsi da ita, ya ƙazanta ta, kuma ya nuna ma cewa masu fafutuka a kanta halakaku ne taɓaɓu ne. sai ka ga mutum ya ta wahalan banza a cikinta daga ƙarshe kuma ya ƙare da mummunan mummunan wato ainihin mummunan ƙarshe wanda zai jawo mishi mummunan makoma to da haka ga dai ƙalubalen nan gare mu yanzu yanzu dai mun ji alhamdulillah mun gode ma Allah da ya sanya yanzu rayuwar mu mu talakawa ne gashi yanzu kowa ya gane to amma gobe kuma to kuma kowa sai shirya yadda zai yi ya kwaci kanshi a gaban Allah subhanahu wata'ala duk da kasancewar mutane suna da bambanci akwai abin da yake a wurin wani in yayi shi banna yayi wurin wani kuma ba banna bane kun gane ba zubin mutane iri ɗaya bane akwai abin da idan wani yayi yayi banna zai kuma shiga cikin at-taraf amma wani in yayi ba banna bane kila ma ya takaita ana iya cewa yayi koro ana iya cewa yayi koro zubin mutane ba ɗaya bane Allah yi su la shakka Allah ya fifita wasu akan wasu amma dai wa'annan abubuwan da aka kawo misalin su to duk iya yadda ka kai da wadata da samu to ka tsara alfarman su in ka kutsa mu waɗannan abubuwan to ka faɗa cikin attaraf duk iya wadatanka duk iya samunka ila an fahimta so da haka dan kar wani ya tsammanin cewa a to yanzu kenan dole tufafin mu ya zama kowa da kowa tufafin mu iri daya ba lalai ya zama iri daya ba Allah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita waɗansu daga cikin ku akan wasu akan arziki da haka akwai abin da wani zai ce yanzu ni zan sanya tufafi ne na dubu ɗari a jikina saboda irin nauyin arzikin da yake da shi da irin waɗanda yake mu'amala da su shi kenan wannan ƙila ba ɓanna ba ne a wurin shi amma kamar ni yanzu ko kai mu ce za mu sanya tufafi sai ya kai na dubu ɗari biyu dubu ɗari kaga akwai nau'in attarfa ciki to sai kowa dai ya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya tsare abin da zai iya tsarewa wannan duniyan banza ce wallahi wallahi wannan duniyan ina ƙara gaya muku ita banza ce banza ce a wata zama ta mu can a baya har mun nakalto maganan wannan bawan Allah Allah ya sa ya gama lafiya Aminu dan tata duk wani abin da ake nema a duniya a samu ya samu akwai kasan da ba shi da gida a gurin kusan da bakin shi yake faɗi ba ba shi da inda ba shi da gida amma duk yanzu ya gama rayuwar shi abin da yake faɗi cewa shi duk ya gane duniyan nan banza ce yanzu shi kawai babban abin da ke gaban shi ya mutu da imani babban abin da ke gaban sa ya mutu da imani ina an gane ko ba a mutu ba akwai tsufa ya kasance ga dukiya akwai lokacin da zai kasance ma kila duk kuɗin da kake da shi duk abin da ka mallaka da tufafin da kake da shi da dukiyan da kake da shi da abin hawan da kake da shi da gidan da kake da shi duk ka manta da su kana kwance baka da lafiya kai ka ma manta da wata mota wace maganan mota wace maganan kana da wai kuɗi a account sai da kila in za a yi magani duk yanzu ba ta so kake ba yanzu kai ta neman ka samu lafiya kake yi to kuma in Allah bai kaddara lafiyan ba daga nan sai a wuce shikenan dukiyan ba ta hana mutuwa ba in kuma wai din kana so ne a kai ta haskawa ana yabanka ana faɗinka to wallahi a yi ta faɗin ka yau a yi ta faɗin ka yau a yi ta faɗin ka yau gobe ko ka ki ko ka so sai an canza baki ba za a faɗi ka ba akan komai kuma da ka sani fa komai da ka sani a duniya in ana faɗin ka to sai an yi lokacin da yake ka tsufa an daina maganin ka sai dai a samu kuma waɗansu mutane a faɗi da haka mita ka tsantsan da duniyan nan kar mi abin da zai gurɓata mana zuciya ya kashe mana zuciya ya jawo mana mummunan ƙarshe da mummunan makoma a gaban Allah subhanahu wataala abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum